alayensa da sahabbansa da duk wanda ya bi hanyarsa mun ƙara daɗa godiya ga Allah da ya kai mu lokacin da mai albarka wanda muke haɗuwa a nan rediyo talabijin tenere cikin shirin alkur'ani mai girma ta hanyar shirin at-tartil wanda a cikin shi manufanmu mu tunatar da junanmu inda harshe ce tuntube a cikin karatu alkur'ani Allah muke roƙo ya datar da mu yadda yake so kuma ya amince da shi a ƙarƙashin wannan kamar yadda kuka sani Allah subhanahu wataala ya arza wannan shirin namu da ɗaya daga cikin malamanmu na nan Nijar da ƙasashe daban-daban kamar yadda aka san shi yana ba da gudunmuwarsa bangaren abin da Allah ya arzita shi da shi shine alkur'ani mai girma da ilmin shari'a gaba ke da shine mu malaminmu a sheikh abdulmalik khamis imamin nan babban masallacin birnin yamai na imam malik malam kamar yadda muka yi sallama da ku ina tsammanin yan wasan ji da hausa alhamdulillah malam ya zo mun biɗi malam ya zo ya sa mana albarka a cikin shirin albarkacin sallah da ta wuce sannan kuma duk yayin da muka ɗanyi hizib ɗaya biyu uku za mu so mu biɗi ɗaya daga cikin malamanmu na ƙasar na su sa mana albarka Allah ya sa mala ya karɓa kuma rayuwar shi duk ya bada hanyar littafin Allah Allah muke roko abin da malam ya zo da shi mu fa'idantu da shi mu arzatu da su kuma Allah ya yi dogon rayuwa mai albarka ya sa a gama lafiya kuma Allah ya yawanta mana irin su a ƙasar mu mai albarka dan wannan malam kamar yadda kuka ji satin da ya wuce ya yi mana alƙawari insha Allah Allah ya raya shi da rai da lafiya zai yi ba mu darsa masu muhimmanci sosai daga cikin su shine na huruful ijaiya huruf alifin ba'un da su waɗanda da su ne muke karatun qur'ani kuma da yawa daga cikin malaman mu almajiran mu sauran mutanen mu duk suna ganin kamar sun sauke qur'ani ko sun hadace qur'ani amma yayin da za su yi karatun qur'ani sai ka ji illa illa da ba su kilwa don haka malam zai yi mana darsi yau karatunmu da muke yi za mu ɗan dakatar da shi hana rantsuwa za mu karanta suratul fatiha ko da sau ɗai insha Allah sai mu ba malam dama zai yana jin karatunmu da mu da ku baki dai inda ya kamata mu jara na harufa za mu jara su da iko Allah Allah ba mu iko haka malam karkashin izinin ka za mu kana bismillah bismillah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين آمين الحمد لله إن يزي ونكتبهم كنا شو كرغتي إن شاء الله لو كتو إرنا نو إر الفقا سي كان سي أغوان درس كان هما إر كل ما بي إنغ نوكت أليف باون وني wadda sai irmir tira samu mu ɗauko littafi mu na ka'idatul bagadadi akwai na alifin ba mu duba mu saurara mu mai da zuciya da iko Allah za mu gane abubuwa dan kan ci lokaci za mu bar mala irguna alfaga ma albarka da nirse wa kan cin dimo waran mara da irko ba da alfaga ban da darso fali tafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam rahmatullahi ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta tele-tenere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da yardarsa ya ba mu haɗuwa da ku a wannan wuri kuma wato a wannan lokaci mun yi alkawalin za mu yi darasi akan haruffa domin darasi ne mai muhimmanci su ne tushe ilimi na farko a musulunci shine ilimin karatu don kalima ta farko da ta sauka cikin alkur'ani ita ce iqra kai karatu to eh, ganin akwai matsaloli masu yawa muke ganin za mu keɓance wannan filin ya kasance kan haruffa wato na karatun alkur'ani mai girma da kuma ma ilimukan musulunci gaba daya eh muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya eh abu na farko shine a- adadin haruffa shin nawa ne malamai wasu sun ce adadin haruffa guda 28 ne wasu kuma suka ce a guda 29 ne saboda alhamza ko alhamza ana kiranta hamza ko hamza eh, wadda ake rubutawa eh, ba tsaye ba wadda ake rubutawa ƙasa kama as-sama'u to waɗansu sun ɗauke ta matsayin harafi ce mai zaman kanta waɗansu kuma sun ɗauke ta a matsayin da ita da alif duka guda ne kenan ba sai an shiga cikin wani dogon bayani ba kenan adadin haruffa ko 28 ko 29 lam alif dama ba harafi ba ne da lamun ne da alif aka haɗa sai aka ce lam alif shine mutane mu suke ce ma lam alif an gane ko abu na biyu sai mafita haruffa mafita haruffa malaman qira'at sun yi sabani waɗansu sun ce sha hudu ne waɗansu kuma sun ce sha shida ne kamar imamu shatibi waɗansu kuma sun tayi cewa sha bakwai ne kamar imam ibn jaziri amma wannan duka don kusantar da ilimi ne ga ɗalibai in za mu kalli hakikanin al'amari mafita 28 ne saboda kowane harafi mafita shi ta bambanta da wani harafi to eh, abu na gaba shine cewa gaban da haruffa suke fita shine gabbai guda shida a fayyace waɗansu malamai sun ce guda biyar ne amma shi wannan saɓanin kawai an kalle shi saɓani ne wanda ana iya haɗa shi muna da laɓa guda biyu su ne ake kira ashafatan sannan muna da allisan halshe an gane ko sannan muna da alhalq shine makoshi ina fata an fahimce ni sannan muna da alhanak alhanak shine wato rufin baki akwai na ƙasa hanakil a'la da hanakil asfal ina fata an fahimce ni to sai kuma alkhaishum shine wato kusahe na hanci sai aljaufu wato shine asalin aljaufu shine ciki amma ana nufin jauf tsakiyar baki inda iska yake kai yana kawowa to waɗansu malamai sai su ce a'a guda biyar ne domin an ce alfamu baki ya haɗa alhanakil a'la da alhanakil al'asfal da abin da ke cikinsa ina fata an fahimta waɗannan su ne mekanik ma in ji bature suke motsawa don fitar da harafi tare da iska wanda Allah ya gudanar wanda ta hanyar sarrafa waɗannan gaban nan ne harufan suke fita Allah ya saka da alheri Allah ya biya mana irku talmo irne zai kan go girgana musamman zarmci na do hare wurin go faham alfuga sanno sai mu'jiza no qur'ana ba ci ci no kulkan ba ni smara di irko ba igo ce qur'ana nigdi irko bi tin sai im a gas dan niga hamda ya wala ni go ma hankan igo gani irle sango ka alfuga san bir sai ngino harfe jina irmi ye bandag wani ir harfe har sun tuna kan alfaga ne halin gufur letra ira gir chondin da agir fondan fongan di kan letra chora hankan ir hima ga bai halir gutu letra ga ago ira ir mu bai kan manhare no letra alfa a- alifun ba'u ne izmar jin go asalin larabci na da alfakcin da gine warankacin da haku cin da gine warankacin da yagga malam ko ka tabbatar da ma 28 ne ko da tara?
28 wasu sun ɗauki ita alhamza ita ce ta da tara eh tunda ita alhamza da ita da alif kuma Alif matsayin dai.
don harafi Mm.
guda ne Ko to amma kuma lamba wajen alif.
rubutu suna bambanta to to saboda ita waccan alhamza wadda a ƙasa ba ta zuwa sai ƙarshen kalima Mm.
shi yasa waɗansu sai suka ɗauke ta matsayin harafi daban ta fuskar rubutu wasu kuma suka ce a tun da mafitar guda ce matsayin 28 ko suke wara tabbatar di alfaga an tabbatar matka alfaga ne tabbatar di da alifun ba'un izai ibor warankacin da hakuno alfagacin da ido cin da ne a warankacin da ya gano manno ka ko furo wala char fahman da yango alifun do alifun matkan nigdi ingan da hamza ichi yanga haikul ki gida hamza sai ngi gida alifun sai wadin sai alfaga ne sai a fullo a fullo ne a a hantum do nigdi alifun o iga eh hamza iga ka afa wadin sai afarno to din na san boran kacin da hako wala yaga falla alhamdu alfagai sanni in tabbatar ne kala har hin kan ta kan gana irin wani latrai alfaga ne rufon gandi man harainol alif harfai eh man haraino siffa manga matano man haraino Mafita harfayo harafi.
goga fatta irga hamaiga o mafita ingono manni goga fatta irga hamaiga ir moyo rano ir dine bonno ir nine rano manga no igoga fatta ani ci ani kabu nongo fofono kalibor waraka cindi hakku kango ir mayo do hare walirga hamoga waraka cindi haqqadir rano alifin bawon go fatta koy ne dole no nim ko kargi bai har dai ni ba ni qur'ani ce wo mu bori ya da mo non duk qur'ana bori ni di ne larabci ni ci na ga bori kale har hin zanta kai irin ma irin bai alfaga ne irse man haraino la tarai Mm.
igunyo tinda gabbai Mm.
o manno kiti aslo nan ki igunyo tinda ir wani mayera Mhm.
wani ingano alfagane sintinai no ya ka sintin girfon gandi kan dingi bai falla alhamdin si bai ko kargiye alkur'ana alfagado mana har kuce wucewa daidai wurin Mhm.
na kara wannan in mutum ya san su Mm.
ya dada sani Mm.
in bai sani ba ya je wajen malamin qur'ani Dole.
malam wane ne malamin qur'ani da ya- zai iya koya min wannan mafiya in mun je karatu da mun je da littafi za a koya mana alifun ba'un ta Eh, to shi ilimin makharijul huruf da qira'at da tajwidi ilimi ne mai zaman kansa domin ilimin hadisi daban ilimin tafsiri daban ilimin fiqhu daban ilimin karatun alqur'ani daban shi yasa zaka ga wani ya hada ilmumuka daban-daban amma kuma bai iya karatun alqur'ani ba so maimakon ya koya sai shedan ya nuna mishi ba sai ya koya ba to nan ne ake samun matsaloli masu yawa kenan malamin da ya karanta tajwidi da qira'at an gane ko da makharijul makharij cikin ilimin luga ana karanta su shine kamata ya koya maka mafita haruffa malamin alqur'ani kuma karatun alqur'ani shi zai koya maka yadda ake karanta alqur'ani alhamdulillah falyatafaddal abu nabi okay to eh, abu na gaba sai shi harafi eh, yana da halaye ko ya zamanto ya dauki fatha kamar a ko kasra i ko damma u ko fathataini an ko kasrataini in ko dammataini un ko kuma ya dauki sukuni kamar mu ce a an yi ma alhamza sukuni to waɗannan halayen harafi ba zai fita daga cikinsu ba shi yasa yana da kyau kowane harafi in ka san mafita shi ka san waɗannan wasulla da yake ɗauka yadda za ka karanta shi an gane ko Eh, kuma malamai sun ce idan kana son ka san mafita harafi akwai ƙa'ida guda da suka bayar ko mu ce ƙa'ida biyu shine harafin da kake son ka san mafitarsa za ka ɗauko harafin sai ka yi mishi sukuni ko ka yi mai shadda to iska wanda yake gudana dama iska yana da alaka da fita harufa inda ka ji iska ya tsaya cak to nan ne mafita harafin take misali mimun mimun idan ina so in san mafitan mimun sai in dauko alhamza in yi mata fataha in ce a sai in dauko mimun sai in yi mata sukuni in na ce am am iska ya tsaya ga labba to kinan nan ne mafitan take ko ko in ce amma in yi mata shadda ko ammi ko ammu to lokacin da ce am kaji inda iska ya tsaya ya dai da gudana to nan ne mafita harafi yake wannan ka'ida ce malamai suka bayar saboda ɗalibin ilimi ko a gurguje ya samu wasu ka'idodi masu amfani shi masha Allah irko ma alfaga banan gomni a tantan irse harihin kanta letter bayan wodo dole no ilmu kokar letter kullu bai da wani letter hankan gana ilmu hingi cew ngun wakati irin bai kan sinyiya ne gana ni ga wakan larabci ni ga igini sai wakan gana amunyoti harka amat amunyoti ngun wakati ya wala fatha da kasra da domma kan irgudu to wane mu amfatta mera imaci ambori a site ka dai dinna har fo dinga bombay manna go fata mera ngono ane ka'ida bambata kan alfaga idan nima harfo bainan ka ga fun ngono kati nima harfo ci a ci yawo bananta ngono ganan nim faham manno ago fata mega wala mewara hara anirno anirno misali yawal mim wato kulka ne ne a ane hamza ni ga sambo particularly musamman hamza dan fataha ko mhm didan fataha kulu bananta wana sai a daure shi mhm ya wala mimu mhm kulu ane am am inda iska ya tsaya cak ane harfu kulmo hauno goga tutai to daidai kirne am ni di fataha hamza ne san fataha kalwane mo ina hau ate am hawo kan goba a a tutai kula da akada m an gai hawo ga gai no to nan kulkan ni ma ni kai let robo to no di no an afatan wodo ni ma mimu am me kelle bonna ko shadda amma anne ni ma yawal shadda Mm, aw yawala shadda yawal dina shadda da ni di dole ma am to ni go mana kan ago kai no dina fata sai gaba mana to nukta ta karshe kafin mu shiga cikin tatbiki shine da fatha da kasra da damma da sukuni ba wai abu ne wanda aka kawo shi haka ba a ilmance ba domin da yawan mutane suna dibin waɗannan abubuwan ba su da ma'ana an gane ko a'a suna da ma'ana kuma suna da dalili kuma suna da asali shine fatha daga fataha ne shine abin da aka buɗe kasra kuma daga kasara ne abin da aka karya aka yi ƙasa da shi damma shine abin da aka tattaro shi kuma sukun shine tsayawa daga cikin ma'anar shi a larabci sakana shine abu ya tsaya cak to in an ka ce fatha yana nufin lokacin da za a karanta ta baki zai buɗe kaga inda ce a ba ta fa ja ha ha baki na na buɗe in aka ce kasra shine abin da ya karya yayi ƙasa e b t f g h domma shine abin da aka tattaro labba u bu tu su ju hu har zuwa ƙarshe sukuni kuma shine tsayawa kaga da na ce am iska ya tsaya ad iska ya tsaya as sukuni to an saboda iska yana tsayawa shi yasa aka sanya mishi suna sukuni alhamdulillah alfaga ne halir furo tatbiqora matno igletar cida a tontangir sai kan sinye kirgo gabai alama kirgo di qur'ana ra burbug godi ya wala kawai da yadi ne ka a a ikano bere bonda fahama ya hannugo ikul gondin gai mana ingino an fasadir sai ya ulir ma fataha fataha wani dai aiki suka yi ga hauga malam wannan zan sa shi cikin emission din nan tambaya da amsa cikin gari Eh.
ina ga daga iyayenmu kakanninmu in an ce menene fataha Eh.
da hausa ko da zabaranci sai an samu aiki gaskiya ne to ni ne ifo alfuka ce sai ifo ka ta fataha fataha ngano hanki feri letter nan kulka waran di fataha di di cewoga agoga butino igoga feri ago kolbeni yadi mono kasra alama no kan ci yamodo ya wala hanki go yiti ganda Mhm.
hannu misali yawon fatado a ne a ba ta ga kwai gine kasra mo ini kirino a te e b c ni di ganda ni gokwai e gade donma donma mo harino kan yawali ni morgu morgu ina monga ni di irne du tu ina morgu na ngufo kala sukun sukun mo wa kula ga kano ama haya hau ama fati yawala an ad at ini gayino to woni bo mono cewo qur'ana rani be ma hassaro bo kan go gute ko mana rishin sani wadannan su ce ka kamar ma ai ce dama ana- malam ana eh, dama rashin sani ka'idodin ilimi kullum shike abka ɗalibai cikin Ita.
matsala saboda in akwai ka'ida ai ga ka'ida za a koma to in babu ka'ida kuma sai a yi rigima cikin shirme kuma ka'idan nan na tuna kamar tukin mota ba yawwa eh dole ne sai mutum ya san ka'ida sannan abu zai zo mishi da sauki kwarai ko kwarai ko falle tafaddal to yanzu bi idnillahi ta'ala za mu shiga cikin tatbiki a gurguje tare da bayyana inda kuskure yake tare da kuma nuna ishara uh, kamar kabilar da ake samun wannan kuskure ba wai don suka zuwa ga wata kabila ba a'a saboda matsalar ta taso ne daga wajensu cikin yaren su babu wannan siyasa a gurguje za mu bada shi muna fatan yan uwa musulunci ne yawwa zancen alkur'ani ne ake yi ba don saboda suka zuwa ga wani ba eh wani muna ya taɓa kira fatan mu ya ce ƙarya ne yan doso aka ce eh to don me yan doso Eh, ba haka ba ne eh, a to mu dai za mu faɗi saboda cikin yare kaza akwai akhta mushtaraka akwai akhta khasa wani kuskure zaka iske cikin kowace kabila ma akwai shi wani kuma khasun ne da wata kabila da haka kada mutane su ta da hankalin su insha Allah
dan mu gane karatun alkur'ani ne muke son mu yi wannan bayani to na farko harafi na farko alhamza a yana fita ne nan kasan makoshi akwai wani dan rami na nan idan masu kallo na suna nan suna gani akwai wani rami nan daidai makoshi nan yake fita ta afwan malam kaɗan kun ce harfi na farko a Mm.
ba mu sani ba alif mu ana ce mai harfi eh in an ka ce mai in an ka ce mai in an ka ce mai alif sunan harafin ni in an ka mai fatha sai a ce a To.
siyasa in ya riga cewa alifun fataha a eh mafi yawa in mun je wajen malami da yawa in sun zo da Mm.
ka ce dan ka dan jarraba musu wasu sai ka je karanta ni sai ce a ba ta sa Mm.
ya kun babu fataha babu eh komai wannan kuskure ne ai tunda in bai da bai da wasali sunan shi za a faɗa za a ce alifun kuma ba a ce alifun domin alifun shine masoyi alifun ba'un ta'un tha'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ra'un zayun sinun shinun sadun dadun ta'un dha'un ainun ghainun fa'un qafun kafun lamun mimun lam alif alhamza ko alhamza ya'un wannan shi ne asalin suna Sunayen.
hafisinsu to in an yi fatha na sai a ce a to To.
yawa mutane na mamaki kan waɗannan Ai, an yi da alhamdulillah sohon alfaga na da irko ba sohon kenan harifin zanta ne irgo furo letre wani cewon da ya mora hakikanin cewon da ya amma halir rubuto nodin banda irne ka'ida yawo halin fur alifin ba'un kokari gudu alfakan gin fahaman din dai to da irko ba nigdi cewo gobori niga fahama ya ce dogonera harshen zanta yin gano matanin harfa igici da alfaga sintin da alifun hamz eh, letro wala harfo kan su gine a to nodin kula ina alfaga ga yake na aina alfa aiman faham dine harf a kan gwanda a da mata nago ngana ne a ne sai a a irin mu faham kan harfai gwandin gai bon gwandin gai ma cincimo wato dinga wato kulki da ni sai sun yi fo alama fo fataha wal kasra wal haifo inga mo igmayi fo sambo inga no ani akai girfa hamandi ya wali mu ne alif a nemo irinsu ne alifun alifun albagar fasarar sai yin lokaci ifo ba su ne tondi za a harfo ni sun tinga barmai ma'ana barma to matano ce wogata alkur'ana wani yau mana malam gaskiya aula wala ko tilla Billah.
to ni di zatin tana alfaga ne fahimun kan alif alifun ni ne alifun ni sa candi wato din ba'un ta'un kalamu to mat kawaran ma alfaga ne jawda am imai cinci mai nuwa wani ai kai aina alfaga ha zan burbobu kan dir sai tira bora godi in ga gaigi cew wani ni gidin ga mu cew malam wannan dewa suna mamaki a ce ba su iya alifun ba dan ka ce karanta mini in ga matsayinka alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un a ce a sai su suna mamaci wadda sai borbo bugo mamaci imne to ni di wato kan isintin da sun yi da ga wato ne ce a wato ne ce ba ta sa kalam to bananta fallillahi alhamdu wani no alfaga tonton irse sohon irgo koi wa kan To.
tonton irse kafin mu shiga akwai kuskuren da masu karantarwa suke yi wajen karantar da haruffa suna koya ma mutane haruffa su hardace amma ba suna koya ma mutane karatun haruffa ba shi yasa yanzu in ka ɗauko waɗannan haruffan ka ba yaro ka ce karanta min sai ya ce maka a ba ta sa ja ha ha da kai tsaye ya ƙari babba malam ko ko alifin ba'un ta'un sa'un ya kai ƙarshe Mm.
amma idan ka ce ka cire harafi guda ka ce wannan me sunan shi bai iya gaya ma sai ya ɗauko daga farko to wannan saboda an koya mishi har da su ne ba an koya mishi karatun su ba ilimin su ya za a yi wannan matsalar mutum kare ta kamar yanzu ko ga letter na angle ko faransai abcd ko abcd a'a idan ka ba mutum harafi biyar a ba ta sa ja misali to sai ka komo mai ka ce ja sa ta ba a ya je da su gaba ya dawo da su baya sannan kuma sai ka hargitsa mai su ka ce a sai ka te zuwa ga ja ka dawo zuwa ga ta ka te zuwa ga sa ka te zuwa ga a ka cakuɗa mai ka ta jujjuya mai su har riga ya gane cewa wannan shine wannan wannan shine wannan in ba haka ba sai ɗalibai su tashi ba su iya sanin cewa ba wannan shine kaza saboda sun bi su a jere Eh, kuma ana yi musu awaki wani lokaci yawwa Mm.
in sun je da harafi biyar to su dawo da su baya kuma a hargitsa su a ce su haɗi Allah to wannan zai sa wa ɗalibi sai ya gane eh, haruffan kuma in za ka koya ma mutum faɗar harafi kakka ce mai alifin fataha a alifin kisra'i wannan sai yaro shi rike wajen karantawa maimakon ya karanta shi a kawai sai ya ɗauke shi alif in ya gane shi sai ya ce alifin fataha a a ba a buƙatar wannan in dai an kame fataha kawai sunan shi a wannan eh, koyon shi ke sa ɗalibai da dama ba su iya tada baki wannan bayani ne ga masu daga malamai ma karantarwa yawwa Allah ya samu dace alhamdulillah alfaga tonton irse ne yau halir koi chora koi na guton za akai kaina ane hatta kaina kan goce ira alfagaido ngono kati matki goga zankai igoga zankai don don ne ai ne hadda dottije ba an kulu haya ce wanda ka gana go ba an kulu igoga ce wanda no bora mu letre ce wo bai amma manti ibera bai wadi sai nigdi bora ga wani gigayi ginara alif ba'un ta'un alifun ba'un ta'un ta'un kalam to afwan kaligi can ne amma matano igoda matano aslogo imni can din da yawal matkan alfaka kan dace za su tananin fahimi sai to wodin bandamo ni di matkan igogo bore can din da igoga gayi binaira igoga gayi bonaira to amma ifakti illa dinne a sai cabai sai ta'un a gamongo wafakti jimu amma dinne a macau sa'an da ga cewa alifun ba'un ta'un sa'un kalbaranta afon gace na afon albere ko koy zanka ga e wone hatta ban bato no kango te ira alfagay do talibe do kango bore chondi ambo wat kulki go chondi mat ko warga chondi anay ba français do hare no ninti zanka gin ga chande amma ma kan se aba afallan fallan gon ga wodi se dolno boram bora donna da amwana ya dinno am hakikani ami tabi se afofo kan ba nigi melanje nima alifun sambuge yitibanna wone nima yitibanna kan ganan nan kulkan nufura sai a gaci bini sai a takaice ce na mana to yanzu sai mu shiga cikin karatu harafi na farko a alhamza tana da fatha a an gane ko mun kace tana fita nan kasan makoshi sai ka ce a a a a an gane ko ita wannan ba ta da matsala nan kasashen mu duka muna da ita a harafi na biyu ba ba tana hita daga labba labba guda biyu ba bi bu ban bin bun sai ka ce ab inda iska ke tsayawa to amma cikin karatun alkur'ani ita ba'un in tana da sukuni tana da abin da ake ce ma kalkala shine dan wani abin da ke karuwa dama harufa ne guda biyar qutbu jadin jadin kin nan kasratanina ba wai an ƙara nunun bane kenan da qafu qutbu da qafun da ta'un da ba'un da jimun da dalun in suna da sukuni ba a rike shi sai an dan baro dan iska ya fita shine kalkala sai ka ce alqo wato alto abe aje ade to kenan wannan ba'un ba mu da matsala ciki harafi na uku sai ta'un ta'un muka ce eh, yana fita lokacin da eh, kamar kashi ɗai bisa uku na harshe ya taɓo ruhin baki ta ta ta ta an gane ko shi ma wannan babu matsala muna da shi yawwa yawwa amma cikin alkur'ani birin ba da misali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasta'in an gane ko harafi na gaba afwan malam wannan an wuce wuce kanshi wani lokaci wajen koyo sai mu ji mutum na ce cha eh cha.
eh to shi wannan ca din kuskure ne saboda cikin larabci kwata-kwata babu ca ca sai dai cikin hausa an gane ko ko kuma da zabarmanci akwai ca kamar caca ca ca amma dai cikin larabci babu ca shi yasa ma malaman zaudi zaka ga in za su rubuta ca sai su yi ta'un su yi mishi dan digo guda uku Mm. Masha Allah. to masha Allah.
mutai ko to ko mu yi su zabar wancan kana bismillah alhamdulillah malam sawan irfar alifin ba unara al- alfaga kadar sai ya wala alif manno a fata jindira walmera nguna ane karra ganda a a karra ganda wala karra sintina ne gani gani ganda ne to wadda sai ne mu irci ne kula hausa jano zarmano ballano bor kulkanno irsin da problem abu kalihin ka tabba'u ba ba Eh, jinjina an cirse hauno kan go ka koi ne a bananta nan ki famu nan ka fata nan ka akai ba ni di ba nan ka go Labba guda fata biyu.
me challebo me challebo amma anir fongan kan baun abun ni kan bacici iborguno kan sai citi ka kan ibon kan harfucin da sinda ngano ka te kalkala ne gane ase wani din go gato qur'ana hun kunan su ba asai wa kule gane lokaci so wasu irin ko alfaga da ir ko ba ne gidi ne fahma yau to a gwanda cito din da kan alfaga ne sai kutubur jadda qafun da ta'un da jimun Ba'un.
da ba'un da da dal jimin da zalim mm.
to a yau in ne kai suna da da sukuni igi tankaina Mm.
man tiya wani cin dai to wadi sai inga yau daban ne go iga fahammo nan ki go fata wadi sai kala ta'un ta inga mo irsin ne ba'un irsin problem if irki ne kulkan godi ja yadin mono ta'un irsin problem kansa asgabu irti ne ra a gono kul nodin ne fongo aine irga ma borfon kini dondonan tajwidi sai irko ce kokari to idiga kokari kokari kala kamar malam gishiri yayi yawa oh an miyar tayi dadi har aroma ji yayi wani yawa.
na ce tier tier Eh, ba tier ba amma ne malam kamar a turanci akwai shi ko mi cha eh ko ca ne ko ta ne muna ji in suna turanci kamar ta'un tana da ca a ca shi dai a a cikin larabci dai ta take to in mutum ya ce mata cha ya ƙara wani abu da to, ba shi ba to ni ma ta'un wa ta'un din ne ca ca wo go ir house ci na rada ci ni foya amma asinu larabci ne ka din tonton wani tonton no kan asinu ne na qur'ana hasara irin koyi malan sai mu je harfi na harafi na sa'un na hudu mm.
sa'un yana fita lokacin da tsinin harshe ɗaya bisa uku na tsinin harshe ya taɓo eh, tsinin harshe ya taɓo naman baki na haƙora na sama gashi nan nama ciki.
sai taba mu muna tsammanin hakora shi ka a'a ba bai haɗa ha- to ba ta'un haƙora yanzu na ta'un mun ka ce zai ruhin baki zai taɓo eh, ɗaya bisa uku na harshe zai taɓo ruhin baki tare da haƙora amma sa'un sai mun ka ce a'a tsinin harshe zai taɓo naman baki na ciki na haƙora na gaba Mm.
can ciki ba hakura ba haƙura hakuran da mu a wasu ma hiddo hiddo shi sai sa sa sa Eh.
wannan kuskure ne Iko.
sa yake iko Allah barakallahu fikum aha bayan wannan sai to shi sa'un din matsala ta yi Mm.
babu shi a cikin yaren Nijar to shi yasa eh, a wajen yan uwanmu bare bari zaka so mai da shi cha mataluhum ko inna a'tayna kal kautar an gane ko to sauran kabilu kuma sai suka mai da shi sa alhali shi sa tsenin harshe zai dangane ne da haƙura na ƙasan baki sa harshe na nan kwanci an gane ko to wannan ita ce matsala ne wadda muke gani shi yasa in an ka zo an ka ce wa min sharrin nafasati fil uqad sai mutum ya nemi mustir min sharrin nafasati ko nafacati wajen da wajen yan uwan mu bare bare to wannan ya kamata shi sai an gyara shi an gane ko eh Yawwa.
je jimu to jimun yana fita tsakiyar halshi tsakiyar halshi ja ajja ajja tsakiyar halshi to
to shi kuma eh, matsalar shi eh, musamman wajen larabawan misra suna kiran shi ga ajib jiddan sai ce maka agib giddan kafin ce ne wasu laraba sai su faɗe shi kusan gaimu Mm.
agib agib Mm.
an gane ko to wannan kuskure ne sannan kuma eh, idan muka duba a wajen yaren fillanci yan uwanmu fulani da kuma zabarmawa ba su da jimun sai suna mai da shi zayun shi yasa an ka ce alfajir sai ce walfazar Oh.
an gane ko wanda kuma shi zayon harafi ne wanda tsenin harshe zai taɓo haƙura na ƙasan baki za shi ko jimun tsakiyar harshe ja Masha Allah. sai harfin mu ha'u ha'un ha'un yana fita tsakiyar makoshi inda wani ɗan tudu yake gashi nan nan ha ha ha
kuma gare shi muke jin iska sosai Ya- babu wani- yawa to shi ha ɗin nan matsala ta da yawan mutanen mu suna maida shi ha babba an gane ko sai su ce ha shi ko ha yana nan ƙasa kusan alhamza saman alhamza kaɗan ha ha ga waɗanda suke kallon mu to an ka ce ha ka ce ha an yi banna an canza wannan harafi wanda kuma da yawan ƙabilunmu na Nijar da ba kowa ma ha na yake kiran shi musamman suratul fatiha yawa nan za mu zo wajen alhamdulillahi rabbil alamin sai mu zo ya ce alhamdulillahi ina fata an fahimce ni wanda ma malamai suke cewa nan idan mutum ya faɗa da gangan za mu zo in Allah kai mu bayani kan Fatiha kafirci ne karara don ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da yabo in ka ce alhamdulillah ka ce mutuwa da bushewa sun tabbata ga Allah wa taral arda hamida za ka kasa ta bushe ta mutu ta kekeshe Allah shi mu Allah tsari amin Allah ba mu ikon idan gyarawa.
mutum yayi da gangan fa amma Allah ba mu ikon gyarawa Amin.
ai malam ka sa akwai ganganci saboda Allah na tuba waɗansu iyayenmu ko yayyunmu ana ce musu jara jara sai ya ce a yaushe yaran nan yaushe su kai karatu ba wannan kuma dada kuskure ne ko shedan ne yake san mutum son rai wani akan jahilci yake yi saboda shi yana auna ilimi ne da shekaru eh, ko yana auna ilimi ne da son rai to wasu kuma son rai ne sun san abin gaskiya ne amma ba sa son su gyara Allah ba mu ikon jara Amin.
alfaga a nirfan ganda harfi itacen ta kanka ce sa sa alfaga nirfa haman da kan dene gilamba hamo kan gobe ne a bananta mantihin je zaino dene bayan mu kuri ila alfaga nigdi ila alfaga bayan mu kul da talib bayan mu kul irgine borama ne sa to ai watan fu ai gine wadino gabisa da nimne sa mana wani lokaci ana dan kusantarwa ne dai ina dan kusantar da mutane da in bai iya hudin daidai to ya kusan ya hiya ce sinun kama kama wanda ce sa ya fi kusan wannan da- kusantarwa ne amma Eh, abinda muke amma so ba ga daidai.
mutane kada su A gane asalin ce shi.
wai abinda muke so Mm, ga mutane duk wanda kaje yana cewa bai wadin harafi ba gaskiya bane mm.
yanzu yau a ce ga harafi an aza an aza miliyon guda ka iya hudin shi duk Nijar ban ga wanda zai iya cewa bai iya hudin shi ba to da aljanna da miliyon guda wanne ne fi kima da daraja kawai mutane suna bata maka su lokaci ne wani ma yake cewa waɗanda suke cewa ba su iya faɗin harufa Mm.
doci zawa ne shekara 60 ko 70 ya ce duk gaba gaskiya suke yi ba ya ce don muna ganin su suna zuwa kurdadi Mm, in sun ka tai kurdadi duk abin da an ka ce musu su yi yi su kai ya ce har da kukan akuya da abin da an ka koya musu suna iyawa Mm.
tun da zai an ka zo cikin kurdadi an ka haɗa haɗa letter sai a ce ba bi bo be be be kuma sun iya That's right.
ma mi mo me me me e aksan mi ne shafo ne ge me har da kukan akuya sun iya ha subhanallah sai na Allah sai yake da wuya to Allah ya kyauta Allah kare mu da shi amin amin to ne wa alfagan da fangon sa sa harfuno kan ingo wa asi irci ne ra ir ne labodai allahumma hambar larabai larabai mu manni duwa burbobo koi tamfoyan gacau larabai da wani cindo wala gorira inga mo gide na sambu hasara wodo to ir ne da irci ne ra asino wadin mo dole ir de ne maka ane nango kan harfo go fatan ngono ti ni de ne zo amma ka hamo kan go be ne hinje da jirga fa a rahare nodi na ga fata amma dinna de na tutai ga katare wala ni na bare wa kamu mo irla bi zai gite bayan kullun ngano ima yati sino sa asino asino wadi sai dole wani ne mu kokari ga wana matki yo igo gaci da nan kan harfo ga fata kala alfaga ko irse eh jimun bo ane jimun ingo bindirana ji ji- de me me bindira wal de ni bindora na go fata ir sin problem kadai ir larabai do wal borkan koy don don larab foyando shi yasa manan wani lokaci muke jin wani bakin mutum nan na Niger wasu su ce ji idza ja wasu su ce idza ja Mm.
in nace ina tsammanin koyo ne daga larabawa ko eh dama idan wanda zai koya maka bai iya ba ai ba dole bane sai ka samu matsala idan kuma wanda zai koya maka ya iya kuma sai ka iya sai ka samu Eh.
barakallahu fiku to newo dai newo no larabe do gonda hatayan ngana na to kenan ir kango ko gudon don no larabe do la haifo ani adno to bora suwana aga dai do ne gwan jangwana dago ana mu filla alhamd wadin banda jimun no ya irin kokari aga to gan ir labai bore sai kadai ha'un harfu kan hauno ga fata ne harfu ha'un mu bindora ko mana Mm, tsakiyar harshe.
Tsakiya, bindora na ga fata Mm.
inga nemo a gwanda hau a gafana to amma hassaro bambata go kan gote kuli bo ir borbo ba go haun barmai da ha'u ha'u mo ganda kai na na gofata a inga nurfan go sur alhamdudo nodi no hassaro go te borbo ba go gama na barmai a sai no dole no wani yan wo irmu wani mana sai mu ci gaba ko Mhm.
bayan ha'un muna da kha'un kha'un shine ake kira da Hausa ha karami mai ruwa mai dan puwa shi yana fita ne harkon makoshi ko kuma mu ce saman makoshi inda ake hada miyo kha kha kha to shi kuma wannan harafin mutane suna da matsala a wajen shi a wajen misali zabarmawa da fulani suna maida shi kafin sai su ce ka a wajen kuma ba- to a hausawa kuma wajen kano wajen kano su ma suna maida shi ka sai su ce alkairi to a wajen hausawan da ba su ba kuma irin wajen sokoto suna maida shi ha babba a ha to shi yasa duk inda an ka ce khalidina idan wajajen hausawan da ke magana ne a wajen kano ko kuma wajen zabarmawa da fulani suka ji an ce khalidina khalidu sai su ce maka khalidu shi ko wajen sai su ce mai ha babba su mai da shi nan ha halidina shi kafin yana fita ne farkon halshe kamar in dan mutum ya bude bakin shi akwai wani nama da ake ce ma hakin wuya wanda a can kuryar baki Eh, to mai- can daga ƙasa ƙasan shi halshen kenan daidai wannan nama ƙasan halshi nan ne kafin yake fita shi kuma eh, kha'un yana cikin makoshi nan ga inda ake hada miyo kenan muna iya cewa wato ƙarshen makoshi in mun ce nan farko ne an gane ko to wasu kuma sai su mai da shi ha su ce ha shi yasa zaka ji duk inda an ka ce kha sai su ce maka halidina to da kaji halidina kenan ko bahaushe ne na yankin sokoto Ya in kuma kaji kalidina bahaushe ne na zan- wajen kano ko kuma wato cikin zabarmanci ne ko kuma ma har wasu wasu daga cikin bugaje buzaye zaji suna irin wannan an gane ko misali idan aka ce جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين سيتي خالدين كو خالدين barakallahu fi musamman ayan nan ta ƙasa da yawa yan uwanmu na ƙasa ƙasa alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak نعم khalaqaka sai mu ji an ce kalakaka يو كو هلاكك to subhanallah Mm.
irkuberi alfaga bon malam muna iya ƙara aya eh, harfi biyu To.
sannan mu fassara to Mhm.
akwai Sai dalun muna da dalun yana fita kusan ta'un ta da shi tsenin harshe zai taɓo naman baki na sama ruhin baki na sama amma ta zai kwanta da bai kwantawa sai ɗanyo baya kaɗan kenan ita ta tana ƙurya da tana ɗanyo baya in ka ce ta da sai zama ya ɗanyo baya to sai zalun zalun yana fita shi kuma da shi da sa'un mafitar su kusan ɗaya sana kusa ga juna tsenin harshe zai taɓo dasa shi naman baki wanda ke riƙe haƙura wato abin nan wato sai ka ce za za za bai hitowa za za in ka ce wato sa sa za za shi sa ya shiga ƙurya za ya ɗanyo baya kaɗan to shi wannan za ɗin eh, shi da babu da matsalar shi Eh.
akwai shi amma za shi an da matsala shi ne waɗansu mutane suka mai da Hausa ko za Jarumanci.
duka nijar babu da shi hurufun lasawiyya an gane ko sai ga mutane sun mai da shi za shi kuma za tsinin harshe zai taɓo eh, naman baki- eh, haƙura na ƙasa za za shi ko wanga za za Bai da- bai da ƙara ne.
yawwa shi yana can sama wanga ko yana ƙasa kaga akwai bambanci to shi yasa duk inda yazo cikin Qur'ani zaka ga eh, mutane sun mai da shi musamman wajajen allazi allazi da da allazi da allazina da zalika da qul a'udhu da a'udhu billahi Ya minash zulzi.
duka zaka ji mutu ya ce misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu sai ka ji mutane sun ce a'udhu yawa ina fata an fahimta masha Allah harfi uku ce nan da muka samu bayan waɗancan mhm alfaga sun tin irsi da khaw khaw ne wa letter no harf no kan si irci ne ra ir borbo musamman ir zarmaido da ir fulangaido da an kan gishi mu yadi ir borbo da ci ne gonu kan isinda yadi mono ir hausance ra musamman alfaga kan musamman eh, kano yan zama kano yan da irin hare hausance kulafo da sokoto hare da an kan gishi mu yadi a foyan hausance ragon da wakan asin ga kayan mu yawon zamuno ka da amna sai ka ini ya ti kafu ka mu alfaga ce sai manna ga fata hal karrara hamizo din kago joti abanda no kafin ga fata wane mu a ga fata no kha bene mana makoshi ko Harkun, na harko eh, ne wa nan ga saman makoshi bari mu ce Oh.
sama yadda mutane su gani din tintin na irin ne karar ganda ne ya Mm.
bindo ne ya kala jin dajar gangan lokacin bananta to no na fata kha kha aga furu mono to alfaga kan da aya khalidina kullum ma buram ne kalidina bayan kullum ma irzar mai irgine kalid mun ta kalid no khalid no eh wadin banda da irce ni cinde wadin sai irma hanse kala alfaga kan da sai dalun da ingo sun da problem irce ne kulura dalun wa afatan wodo ago aga manunan kan ta un fatanda ingo dalun ago jini ago dano go jini hadde na do ci yamo do dene ya wala ga tafagadi benedi boromo ga aga marandino amlambaga ta wadin banda kalir gonda za za harfu wani no ir gonda problem bo ir labi zai kulu ko ina mo amma aga dogon bor kir ko dogon anda sai ngono bor kance ci ga wana ir ko ga bina fira amma wana zalu ba mo kullan kago alqur'ana ra ne ma yi ko ga yati zayyib man tingono alfuga ne fahamani mo manna ga fata in wa ga fatano de ne bo wala de ne malamba hinje zai kago be ni ga kan manta amanyoti amna hawo mu fata za za ni sigma go ne za za za afadin zayyun yawal zad zad wannan mu za asai no igi himcar no ibrahim zano kan himcari kala kala waran ma dai nan kago wani bon hasaro bobo gote irin ya zirma hansi hinje ziga na galamba wani harfi hin zainuwa kala irin koi ihin kanta kango alifin bawon tira ga din samu alifin ga alinya masu sintina din zayyun bon agbon ce na harfi hin kano cimisa alinyo bon mana a ka'idar ka'idatul bagdadiya ina ga kusan dai layi ɗaya muka samu to daga alifin zuwa zayyun ne To.
sauran mu ra'un da zayyun to ra'un ra'un Mm.
ra shi kashi ɗaya bisa uku na halshe yana tahiya tare da ruhin baki ra ra ra wato ra kashi ɗaya bisa uku na halshe gashi ya lankwasa ya tai can sama amma ba a son tsenin halshe ya liƙe baki zai bar wata ɗan tazara wadda iska yake kai da kawo saboda in ayyan liƙe halshe maimaituwa zai yi ra sai ka ce ar ar arrah arrah in yana da fatha ko yana da kasra to harafi ne babba idan yana da fatha ko damma harafi ne babba idan yana da kasra sai zan harafi dan karami an gane ko idan yana da sukuni kuma sai a kalli harafin da ke gaban shi idan yana da fatha ko damma sai zama to babban harafi za a kanfa za a girmama shi idan kuma harafin da ke gaba gare shi yana da eh, kasra sai zama to harafi ne karami ina fata an fahimce ni yawwa ra sai a ce ru amma ina da kasara sai a ce ri yawwa bai da matsala wajen yarukan mu bai da matsala wajen yaro kamar muna da ra eh babu matsala to sai zai zayyun shi kuma yadda shi da sinin kusa mafitar su daya kusa ne suke amma eh, haƙo- tsinin harshe zai tabo haƙura na ƙasan baki kuma zai kwanta za za sai dai yana tare da wani iska wanda yake tafiya tare da shi Ana jin shi ana kana.
kiran shi hurufus safir dama hurufus safir zayun da sinun da sadun wani iska na tai tare da su so za an gane ko wato waɗanda su ne abin nan alhamdulillah ayardu ra'un da zayyun kan dinna alifin eh, ta'un wani tira sama qad- qa'idatul bagdadiya wa kan kul jumno nigdi da sintin linyi sintina sintina da alif an banda zayyun to irto harfin kai kan gobanan ta ibn ra ra'un ne ma matka alfaganci dinano ga nyoti eh, yana kadawa Mm, a'a yawa kada ya rufe baki kai ya ce tsinin harshe eh, kai ya taba be de na bananta da amsu ko gillan ba bene ga dan da to bene da ingono ni kuma agin aga re- agin gobe yanzu ke.
kamar masu ba- masu ladanni in ka ce Allahu akbar in bai je can sama ba amma da ya kai can sama Allahu akbar
ya karrama bar saboda ya kai can sama iska na buga shi musamman cikin bismillahir yawa rahmanir rahim ra'ir- in ya kai sama to wane za to de ne de ne aga kai to durwa no ko ni in ce cikin friend da naga ingono aga ka mata ka go ro ro ro ni ko karga ga yo ro hinne amma zani ta a to be na alhali ingana ga yoti gumo aga bisa matki gabara koy ne asin problem irci ne do kadai fremo ga yo woni meme fremo ga yo ro un bo ingono go gabir bo ya dino irko ne porfoyan ta kuma isin ga ci gobor kamar wadannan a ce fannin sai suke ra aga aga eh wannan Ah, wannan halitta kuskure ne ce.
eh, wannan halitta ce wannan kuma ba za mu iya shiga cikin shi ba idan mutum ya zama to halitta shi ce ba ba za a Ba iya a shiga cikin ba tilasta haka dole.
Allah ya yi shi eh masha Allah Roulin R suke ce mishi en français ko. Mm.
borfa irko ne ta ka isin ga harfa wace matkan kulin ce wanda sai wa- la yukallifullah bora irko non ta kanda irko go fahama sai Eh, kala baranta harfa wa zayyun wa zayyun ingano irin zalun barbobo go gayete to zayyun mu babu shi a matsala a cikin yaran shi ma babu matsala Isin da akwai problem shi na abu.
Mm, za ka ji an ce alfazazi akwai za Mm.
Eh, ina fata an fahimce ni Oh.
da hausa kuma a ce zani gida za ni gida Eh.
irsin da problem mu abon a ci yango kadde matano alfaga ni ci irse hinjez bon wala dene hinjez dena dena banan tagala muka ya wala hinjez ga kina niga ma ir zanum ci na rai gine ya wala hinjez mu caddi kaina Mm.
ko ina gonda katiyan no igir ga ma a katiyan mu a fadin mu a katiyan sino aga fada dai irki na ra malamin inji ya rinka tabbatar mana da lokaci kan mu wuce ya lokacin mu Mm.
muna da harfi uku gaba malam zai taba muna ɗaya daga cikin su Mm. sinun mun faɗe shi da shi da zayun suna kusa tsinan halshe ya dangane da haƙura na ƙasa sa sa shi na daga cikin hurufin safir kamar yadda muka faɗa iska yana tafiya tare da su a safir sunan wani tsuntsu ne ko ko asalin shi sunan shewa ne ko fito kamar da suke faɗa amma dai sa halshen ka yana ƙasa sa ya dangane tsinin shi ya dangane da haƙura na ƙasan baki da shi da zayyun na kusa da juna za sa masha za sa in an ka ce sa ya kwanta ya yi ƙasa kwarai in an ka ce za ya ɗanyo sama masha Allah kun ba mu da matsala kan shi ba mu a da cikin- matsala ba mu da matsala kamar yadda na ji kun ce sa ya yi kama da sanuwa eh eh sa eh, sanuwa eh sanuwa babu da shi Eh, matsala babu, babu.
ai don harafin da akwai matsala muna ishara zuwa gare Masha shi Allah. harfo mo kan alfaka ce sai sinu a sinu problem ka da a ci yamodo sa a ga tafainu ingan da zayyun zayyun gobe ne wurin mu ga tafai wala a ga dogon wani ga tafai zayyun sinu non go ne ka ta a sinu problem ir wani y- yare ra ir ci ne fuci ne ra sai shinu shinun eh, harafi ne wanda yake eh, yana fita wato tsakiyar eh, halshi an gani ko kamar jimu eh kamar jimun suna kusa da juna in an ce ja sha sha sai dai ja tsakiya Yana da- tsakiya halshe tana tasowa amma sha tsakiya harshe ba ta Taso.
wato tasowa masha Allah ina fata an fahimta To, ba mu da matsala muna da matsala Mhm.
muna da matsala shi wai matsala shi wajen eh, fulani da kuma wajen eh, zabarmawa babu sha Eh, kuma na tuna da bangaren motsi ko gurmawa ko sanwayawa yawa to duka suna maida shi sani Mm.
an gane ko shi wanga Da tsakiya ta'un da shinun suna da matsala yawa to shi shinun kin sa suka maida shi an gane ko saboda babu shi cikin yare shi yasa da kaji an ce wasamsi wasamsi to wannan problem kin ne
kala irin harfa kansu gina shinun shinun ingan da jimun kusan ya alfaka tabbatar da su igama non follow ne fata kadai jimun bindora na go fata aga tafaikaina boro mo agkanino boro gutunno boro kani sha sha shinun wanda kace bambanco amma a problem ba mata a si irci ne ra wanda sai nigma irci ne bobuyan kan yawon matkawar ma irci igo ga hasara da shinun da sahun dini mi ci nigdi burkulu iga ya ci sinun sa sa simple mantin mono harf no kan lalle dole irin wana kala harf wane irin kokar kan lokacin su ba sai irga kai hambara irga kana bon sodun ma'ana harfin sod sadun shi daga cikin hurufu safir wanda iska yake bin shi in ana yin shi sai dai shi so wato halshi tsakiyar shi za ta taso sannan gab sassan shi guda biyu za su liƙe baki ana kiran shi huruful itbaq wanda kamar sai an liƙe saman baki ina kinan zai taso so uh, so so tsenin harshe yana liƙe saman baki kuma tsakiyar shi tana tasowa Kasuwa, kamar an kamar an yi abu ne zubarwa.
yawwa yawwa Eh.
shi sinun shi ko tsinin harshe yana kasan baki Ya.
shi yasa in ka ce sa sa sa in ka ce so so Ana so jin bambanci.
yawwa Karara.
yawwa Sai kuma dai- shi sinun yana da bai da karfi amma sadun harafi ne mai karfi Karar ana ji Yawwa.
wannan kuma rashin sanin shi malam shine kararar muke gaji so- cikin suratul fatiha ba ma fatiha ɗaya ba da cikin ita ce ummul qur eh wato ban da shi cikin kiran sallah nan ma ana yin ana ana abin da wa- eh, as-salatu khairu min an-nawm an ce as-salatu sallah in an ce as-salatu kwando subhanallah inna lillahi ina fata an fahimce ni shi ne sallah ko to ka gani eh, sannan kuma eh, ko assalatu shi ne kamar eh, lallashi ina fata an fahimce ni daga tasliya
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ba mu ikon gyara yan uwa ihdina ni dai- sirat al-mustaqim sai na sirat al eh, duk da yake cikin qira'at eh, akwai qira'a mai karanta shi da sinun amma mu dai qira'u inda muke karantawa da su da sa da suke karanta shi da Allah ya samu dace harfi bananta kai irgudu mu kunan ga lokacin sadun sadun mu alfaga ta fitar da sai maskir gaci da zama harf no kan irci da ila asinu harf no kan gufuru matni gaci da denara denano gutafa a gutafai ya wala matkan ni gini tira kun kun gite matkan ni ga hari kwasare da ni ma pliye gine ya da mono kotai ga ni ma pliye deni ne hare kulli gi pliye gina mun na tai amfuru so so so igoga mara afadin mu alfaga ce yace sa sa in mu de ne ga tafaino irgo ma ka ce ngan hinde zai girga to wone mono hasragote yawle suratul fatiha era eh, jingare cha jingar cha yan era ladan hanki gote da hankan gimi yadi insha Allah kan su lokacin su ba to ya albarkatu mu wasu kulwar bai ine khairul kalam Mm.
ma qalla wa Allah dalla Mm.
fa lam tutil fa tudil eh sanne albarkanta in gono kati wa kan ga kaina a gonda fa'ida a gonda albarka wadi sai lokacin waran ma di ato harfo mu alifun ba'un alinyima hinzano waran ga di tirara irdo alinyima fo alifun kala sayyu irto sinun shinun sadun bon lokacin kai wadda sai irminti cindo kan ga cindi irgina alfuga am ya ga dangin sa albarka danga darsu wani duma kan bayan kulu ir labai abu kala nan kai iskiya malam a cikin mintota kaɗan da suka rage mana mu za mu so ka ƙara ɗan kaɗan fa'itar da mu ka kwaɗaitar da mu zuwa irin waɗannan darsa da sun yi kaɗan a cikin halkoki ko madarasa ko kuma musamman gidan tv eh haka da wannan kuma sai ka yi mana addu'a mana in Allah ya kai mu sati mai zuwa duk irko ta alfaga gono a ga ka ga kan gitir sai dar tagi kan koi suratul fatiha eh da yake ba a ƙara haruffa ba to akwai eh, matsala afwan irman ban suratul fatiha eh kiran Eh, irman sati ban mai harfin- zuwa sai mun dan yi kokari Mu gama.
a samu a ƙara haruffa Eh.
sai a shiga cikin to fatiha insha Allah ko kuma a yi kiran sallah in an ga Sannan bai da mu zo tsawo Fatiha.
sai a zo kan insha fatiha Allah insha Allah to kenan lokacin irman ban sura wani ay harfai wo wana irko kokar ga banan sai mana kan goka wato da irin furo dars fara kiran sai mu shiga cikin kiran sallah muna iya shiga kiran Insha sallah Allah.
ita fatiha sai mu insha kiran Allah wata an dai lokaci bani gore irga te bi ko kansa har yanno kan hasara gote iga irla dan bobu bor bobu go karam bani ko chayen don di gaba an kan gara hadisi no wallahi sati alfaga irna alfaga ma albarka da yirsa halka wani yando mura da ikkai ne mo kirgo gidi kwarara alfaga mutar sai addo banan tamana Mm.
Eh, sai kalma kadan akan darsi irin wannan sannan ku yi mana addu'a eh to wannan kira ne na farko ga kowa da kowa ɗaliban ilimi da Allah ya ba su ilimin fahimtar haruffa da karatun alkur'ani su daure ko da sau ɗaya ne a sati su samu wani gidan tv ko rediyo da za su rinka zuwa suna taimaka ma mutane Da wanda bai da damar zuwa gidan rediyo kuma ko tele ya yi kokari ya fitar da halka ko a masallaci a unguwarsu ko a gidansu saboda taimakawa mun san da irin waɗannan ayyuka na addini mutane ba su kula da su sosai to amma idan kana yi kada ka damu ko mutum goma ka samu ka taimaka ma ka kawo ci gaban ka cikin al'umma ko ba haka ba kuma in babu salar harka sai ka iski ba a son ta sosai wanda abu ne wanda yake ya kamata mu rinka tuna Allah shine ke arzitarwa arzitawa kuma shi ke sa kankawa Eh, kuma muna kira zuwa ga mutane kada girman kai ya ja su saboda shekarunsu sun yi nisa ko shaidan ya rude ka cewa shekarunka sun yawa ba za ka iya gyarawa ba Ah, in ka je lahira to yaushe za ka gyarawa dan nan duniya ne za a iya gyarawa muna kira kuma eh, ladabi tsakanin malami da almajiri shi wanda yake karantar da mutane ya karantar da su cikin ladabi da girmamawa ba tare da ya ce limamin unguwarsu ba ko garinsu ko ƙauyensu limamin juma'a bai iya fatiha ba kaga fitina za a yi amma dai ya koyar ba tare da ya ce wane ya iya wane bai iya ba su kuma mutane su koya kuma su girmama wanda Allah subhanahu wataala ya ba ilimi domin ita duniya kamar yadda ake faɗa bai yiwuwa ne mutum ya mutunta ka baka mutunta shi in kaga mutum yana mutunta ka baka mutunta shi ko dai munafiki ne ko kuma wanda yake son ya samu wata dama ta cutar da kai ina fata an fahimce ni to eh, dole ne a samu mutuntawa tsakanin almajiri da malami masu iya magana suke cewa la yumkin an tuhibba jami'an nas ولا يمكن أن يحبك جميع الناس ولكن يمكن أن تحترم جميع الناس ويمكن أن يحترمك جميع الناس bai yiwuwa duniya da Allah ya yi ta ba aljannata ba a ce kana son kowa kowa kuma kowa yana son ka bai yiwuwa amma yana yiwuwa ka mutunta kowa kowa ya mutunta ka ko da akwai sabani tsakanin ni da kai ina iya in yi respectan ka in yi respectan ra'ayinka cikin ladabi da biyayya kai ma kai respecte na amma da na ce kai ba kowa bane to ban ga yadda za a yi ba kai kuma ka mutunta ni ina fata an fahimce ni to kuma Sannan sai sati mai sama a ƙara mana mana Insha- insha- insha Allah ta'ala. To, madalla.
sai yi mana ko abin nan ba kaɗan.
تو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآن الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرزق